السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta laraba kamar sha tara da wata tafi da akhir hijira ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu a karantar da tsara kuma kamar ashirin da hudu da watan sha daya dubu biyu da ashirin da daya a ranar irin wannan muna karatu a littafin tufafin maudu da ahkamin maudu na babban malami ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi ta'ala za mu tsari ko muna cikin babi na goma sha biyar inda yake tattaunawa kan wujubu ta'dibil awlad wa ta'limihim wa al-'adl bainahum shi wannan babi na goma sha biyar yana tattaunawa akan wajabcin ladantar da ƴaƴa wajibi ne hakki ne wani rukuni ne nauyi ne da Allah ya tsora wa duk wanda aka yi ma haihuwa a baki nan wa aukiya waɗanda aka rasu aka ban musu su tabbatar da cewa sun gabatar da yaya shi ta sai da gabatarwa maka sake shi aka ce koyi ladabi a titi da zai koyi ladabi da ke jirgin kuro karkacewa da tsikiyanci da kuma rashin ladabi sannan da wajen sun koyar da su ya'ya koyar da su ilimi na shari'a a koyar da su rayuwa sana'a da makamantansu wanda za su rayu suna da kusanci da alaka da Allah madaukakin sarki sannan kuma suna masu kiyaye hanyoyi na fata irin na shekan a wannan duniya wanda hadu da bayyana da kuma hadu da tsakaninsu to za mu tashi zama da yake cewa وذكر البيهقي من حديث محمد بن مسلم في بسم الله الرحمن الرحيم وذكر البيهقي الإمام البيهقي يا أنقذ wannan bayanin na imamun bai haƙi da sani da sun su abu da imani shi a imamun bai haƙi ya fata min hadisin muhammadu bin al-fadl bin afiya daga hadisin muhammad dan fadl dan afiya وهو ضعيف أما شنو يروي ابن أبي أنا أبيه دجا ما هيجيش أنا أبا دجا أن أباه أن ابن عباس قال دجا ابن عباس يأتي yake cewa faɗu ya rasu lalla suka ce ya manzan Allah kada alimna ma hafsul walid mun riga mun san menene haƙƙin mahaifi to kuma haƙƙin walad mana mun san haƙƙin mahaifi a kan uba a haƙƙin mahaifi a kan ɗa kenan shi yanzu ɗa ba mu da buƙatar sai mun ta dogon bayani menene wajibi shi a kan mahaifi me zai mashi a ji cewa ya sauke nauyi ya sauke haƙƙi ya bayar da abin da yake filan domin san wannan ya rasu lalla kama haƙƙul walad to menene haƙƙin shi dan shi ma dan akwai abin da aka tora wa uba ya yi mishi kada sai yace ayi sunat mahu ya kyautata sunan da zai samu shi ya samu suna mai kyau suna mai asali ya sa mai suna wanda akwai manufa a cikin sa suna ba kawai ya ji suna ne a kwana tasa'in ko labaran duniya ko shafa labarin shuni ko wani littafin soyayya a hijira ko kuma yadda ake za ga wani kawai ta kisa suna sai kasa rediyo da saurari duniya makwanta da biki ni da ka da sunan wata kabila da ake jingina ma wani balarabe dan tawaye sai ga a wannan sunan shi zan sa abin nan sai zan ga a wannan daga bagdad ai albagadadi ai yana birgike hudawa ai kungiya yake da ita ta ce firgita yau ko ana mai haihuwa ta ce sun shi bagdadi yu ko albagdadi shi ma har yanzu ka gyarawa bai san asalin shi ba ai la ce albagdadi ai shugaba ne na aiki ai wata kungiya ce mai mai mai firgita makiya Allah bayan ko bai san cewa kungiya ce da ya taimaka makiya Allah kaga kenan in suka ga sunan inda ba su ka sa ma ba ma suna bane na nisba ce daga bagdadi daga al-bagdadi al-faqih al-bagdadi mutum bagdadi to kada dai zama na madogarar da mutum zai samu suna wata madogara ce da kake mu akan tubalin toka a ya zama na madogara ce ta addini madogara ce ta fahimta madogara ce ta wayewa madogara ce ta addini idan mutum a karan kan shi da iya cirowa mutum a karan kan shi ya iya tambaya ba mun mutu a baya za ka iya samun suna yana da kyau a mahanga ta shari'a amma kuma yanayin da ake ciki ba zai ba da damar a sa sunan ba yanzu babu da yake idan ka sa isra'ilu isra'ilu suna ne mai kyau amma kuma a yanayin da muke ciki zai maka haihuwa ka ce isra'ilu kullu ta'ani kana hillan li bani isra'ila idza ma harrama isra'ilu ala nafsi annabi yakub ne alaihi salam ya to wannan sunan ba zai taba shiga ne ba zai shiga ba ko sunaye masu kama da shi to mutum ya zama yana da kyakkyawan manufa ko madogara mai kyau wajen sanya watsan shi ko abin da aka haifa mashi suna sannan wa yuhsinu adabahu ya kyautata na dabtar da shi sai da wannan hadisi da yake ne al-Imam Bayhaqi ya fitar da shi a cikin Abul Iman sannan al-Imam al-Jassas ya fitar da wannan hadisi ta wata hanya ta daban a cikin littafin da akamul Qur'an wa fihi ibn al-Mughlas wa huwa da'if musamman ta wajen hanyar kan da za ka da hadisi ne da yi amma don gani da abin da ya hukunta kana da abin da za ka iya tantance ingancin su da wasu hadisan ma'anar kenan ba a naji ba ta da sufiyanu sauri sufiyanu sauri yake cewa yamba ne da rajin ya kamata wannan yin bakin za ta iya zama ma ya wajaba ce ya wajaba ga mutum mutum musulmi mutum mai manufa to ya wajaba a kan shi ya yi ne a yukuri a wani da ruwa da talabin hadisi ya tilasta wa ɗan shi neman ilimin hadisi a ce ya ɗauki ɗan shi ya kai shi wurin da zai koyi ilimin hadisi to shi su gano sauri da ya kai faɗa wannan magana yanzu da ke a ta shi ilimin hadisi ilimi ne da idan kana maganar manya-manyan ilmomi idan ka ciwo kan ilimin hadisi lissafi kuma ya zo karshe ka kura mita kenan ka kura mita ilimi ne da za ka hidimtawa sakon da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi da bayanin da ya fito daga gare shi kenan ba ni ke za ka ci ba ba daga kwaraka za ka ci ba ba da kuwa za ka ci ba daga mata abin za ka ci sannan hidimar da za ka yi wajen tunkuɗe wa a hadisai kai da makirki to hidima ce ta wanzar da addini kai tsaye kana cewa muna ƙoƙari ne mu baiwa hadisan annabi da ya faɗa sun yana rayu shekara sun da wani abu amma kuma abin da kake cewa shine da bilisa al'ad shine ƙoƙari muke yi mu baiwa wannan addinin kariya shekara dubu nan gaba to ilimin hadisi shi yake da wannan shine Abdullahi ibn Mubarak yake cewa Abdullahi Saurika yake cewa istinadi na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam wani makami ne da mumini zai rike da bai wa addini shi kariya har yake cewa fa idan lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi shay'in yuqatil inda idan mutum bai da makamin da zai yaki to da me zai yaki bai da abin da ya rike ba abin da zai iya yaki ne shine masu watsa wani malami a cikin wake yake ta dinul muhammad dinul nabi muhammadu akhbar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan nan ne da ka yi shi wancan malamin islamu ko da yake lallai a cikin ta wa ƴaƴa su ke su koye shi ita ni'mal mafiyatu lil fata aqab ma dalla da abun hawan matashi ya zama hadisai ne ne ta hawo yake hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa mutum bi samina da abin da aka so da biki sai ya fi haƙi ga da targaban na an da hadisi wa ahadi wa sahihu bayyun wal hadithu na ahad kada ka taɓa kyamatar hadisi kada ka taɓa kyamatar malaman hadisi yace fa ra'ayi bayyun ra'ayi da wani zai fito ya faɗa ra'ayin shi gani wal hadithu na ahad ranar tsarar ido na ganin ido ba tsiyatuwa ba ma kuɗi shine wannan hadisi wani malami ne wani ne wani ke cewa ahadu da hadisi kunu ahadun nabiyyi wani su ma ɗalibai da malaman hadisi to su ne jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin cikin gida wanda ba su yana barata dan cikin gidan su ne yace wa in lam yasabu nafsuhu afasuhu sahih idan har ba su iya rayuwa tare da shi ba ai sun rayu da maganganun da ya faɗi to tun da ba su rayu da shi ba yanzu ga hadisan shi suna rayuwa kai kace suna tare da sauran maganganu da malamai suke faɗi dangane da abin da ya shafi daraja da falala ta ilimin hadisi suna cewa wasan annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa la yazalu an-nasu min ummati mansurina mutane a cikin al'umma ta ba za su gushe ba ana taimakon su da ya zurru man qadarahum hatta taqum sa'a wanda zai kokarin wulakanta su ba zai iya cutar da su ba wanda zai kokarin a takin din su ba zai iya cin nasara ba shine Ali ibn al-Madini kowa ya kusanci alaka irin ta Ali ibn al-Madini shine malami na al-Imam al-Bukhari idan kana maganar ilmu rijal wanda ke shiki ne a cikin ilimin hadisi al-isnadu min al-dini walau da shi sanadu da kalaman sha'a ma sha'a kalimamun madini jigo ne yana da littafi a la'ilan wanda ya tattauna a kan mazaje in ka tambaya imam buhari wane ne babban malamin ka kai ke ne ce maka kan da babban malamin da madini san madini su abu dawo da su shi ya da imam buhari duk cikin ɗalibai shi abin da zai baka sha'awa su fiyan ibnu uyayna malamin aliyu zan madini ne amma abin da fadi ne yake wallahi ko a jikina dan sun shiga gari suna ta zaki na wai na koma ina karatu a gun dalibi na ko a jikina yace na rantse da Allah karuwar da nake yi da Aliyu dan Madina ta wuce karuwar da yake da ni a matsayin shi na dalibi na haka shi kuma haka shi kuma mu'asirin shi tare su rayu amma ga Aliyu ibn Madina shekara 161 ya rasu kamar 230 da wani abu da hudu to kaga hamsakin malami ne al-Imam Bukhari yake cewa kaga Imam Bukhari na da hadda Allah ya hore ni idan aka dauko a cikin guda ɗari yanzu ka taku da sanadin wannan da wannan da wannan rajin din wannan rawun ka shigar da shi a tare kana karanto mutum cewa wannan bai ba in ka gama karanto hadisai tare sai ka to kaga mutum na uku a hadisi na saba'in da uku shine mutum na ɗaya a hadisi da biyu haka zai gama tantance maka ya ce je ka ya kamata ku rika gyarawa hatta yake da ita ta gani da fada amma da kai shi bukari yake cewa wallahi ban taɓa rena kaina a gaban wani malami da irin yadda na rena kaina a gaban almadi abi wurin madini in yana wurin an gama an ce sun yi rubuta a ƙarshe kenan to malami ne na rijal to a game da wannan hadisi da ya zo kanshi yana sharhi da yake cewa da annabi ya ce a cikin al'umma ta ba za a kushe ba ana da wata al'umma almansuru na ko almansuri na waɗanda kullum Allah na taimakon su kullum su ke ci gaba sai ya ce ni abin da na fahimta hum ahadul hadisi annabi na nufin malaman hadisi su ake nufi ana su ne waɗanda suke iya ƙoƙari wajen ganin sun ba da kariya ga addini haka Ahmad ibn Hanbal aka ya ka tambaye shi akar makallan da zaka ce game da wannan hadisi la yazalu nasu min ummati mansurina ala al-haqq la yadurruhum man qadalahu wa la man khalafahu aka ce kana da su hai waɗannan mutane da Allah yi alƙawarin wanzar da su a duniya sai ke cewa in lam takun hadhihi fa'ifatul mansura a'al al-hadith a'al al-hadith in dai waɗannan mutanen da annabi ke magana in dai ba malaman hadisi ba ne ita to ku yi gaba ku tambaya ni ban san ko suwaye ni a iya sani na ban san cewa za iya kawo wasu wanda ba su ba to shi su gane sauri yake cewa ya wajaba ga mutum a yukkuri hawala da ruwa ala talabil hadisi ya tilasta wannan shebe koyi ilimin hadisi fa innahu mas'ulun an domin dan tafiye shi game da nan to wai me hikimar ya koya hadisin in ya koya hadisin ya tattara abubuwa da yawa in ka je ka samu littafin tafsiri ka ji aka ce maka a littafin tafsiri ka dai ba dama ne ma sha Allah godiya ta tabbata da Allah in ka je sai ka ga abin da ya sa hadisin a tafsirin ya samu wannan daraja dogara dingi da tafsirin shi da gina tafsirin shi a kan hadisan annabi in ka je ka kama da mafikin ba malamin fikin da zai kawo maka ra'ayi shi babu shi irin da ke ga aya cikin hadisin wani lokaci ba ma ganin an kawo aya a'a ko hadisi ai ba komai malamin zai ka shi malamin ai ba komai zai kawo maka ba wani wurin zai ce maka kaza farilla ne daura niyya fara'idul wudu'i kaza anniyatu daura niyya wa gasul wajhi da wanke fuska wa gasul yadaini il mirfaqaini wani kaga sai zai ce ka wannan su za ka kawo hadisi duk wannan abin da ya kawo ne ba hadisi ko aya inna mal amalu bin niyyati wa inna mal kullu imrin ma nawa bukhari da muslim kaga yana da hadisi amma sai ya tsaya karanta maka kai da ka musulunta da ana so ka kiyaye wallahi ka ka kuma shi ne zai tsaya bibiya da kai cikin hadisi har da wani a alkama sai zama alkama ne kawai a baka saba malamin nan bari kawai su tarda kai shi kenan kawai huta wanke huska ya yi ga idan kun ya yi lulluwa mun da kun tuni da salati fasiru rujuhaku kaga wani kasar sai kawo maka ayar a shi ya santa kuma ya kace hukuncin to ga shi nan to in ka samu malamin harshe sai ga daga cikin abin da yake kafa maka hujja ki kai hadisi in ka kama da manna hawo kufa ka tambaye su meye makatar din da me da me kuke dogara wajen kafa hujja za su maka alqur'ani ne girma na biyu ka za su maka hadisi hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam na uku ba sai ke maka waƙoƙi da maganganun mutanen jahiliya har zuwa shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira duk waka ko wata kutuba ko wani zance na larabci da aka faɗa bayan shekara ɗari da hamsin za ce baka ba za mu karba ba da za mu kafa hujja da shi a matsayin hujja don kare addini ko larabci ba wanda duk yunkurin da mutum ya wajen baiwa larabci kariya yunkuri ne da ya yi wajen baiwa addini kariya to kaga wannan ke na daga cikin wajiban da ke kan iyaye su tabbatar ƴaƴansu sun koyi ilimin hadisi su koya su iya fannayin riwaya wadda raya ta bangaren riwaya hukunce hukuncen shi yadda zai zama sahihi da nau'o'in sahihi da aiki da nau'o'in da aiki mardudi da nau'o'in shi maudu'i da nau'o'in shi su rijal din marwai da sauran da aka san suna da bangaren diraya ma'anoni sakonni darussa hukunce hukunce da abubuwan da su hadisan suka kunsa sai ba za ka magabata ba abin da suka rage a wannan bayan har abin da kake ka kama ba komai ba da sai gwani malami ya rubuta ne har abin da za ka ce za ka wani ya shahara da alifin ne kawai shi kusan ma bai da suna kawai in ka faɗi sunan shi ba za a gane ba sai ka faɗi alifin ne kamar yadda sun labi bakar ya fi shahara da haka kuma ku ce wani babban sa'aki mai suna wani babban sa'adin cikin sabon annabi sallama da ake ce maki abdullahi yana da daraja yana da kima wane ne zai wuya a hararo abubakar to shine wani malami ya zauna ya rubuta a kai manufin ya tuhu isuku wanda shi a da kunya shi take sunan shi da akwai kuma wanda ka ga wannan zaka yi kaman karamin abu ne amma ta ce ta tantance sai hatta suna umara da imara yaya dawa-dawa ake ce musu umara dawa-dawa ake ce musu amara a wari ko imara sannan suka zo kaka a cikin abin da alkunya za ga wani mutum da shi da matar shi alkunya su iri da shi ake masa abu kula ita kuma ake masa ummu adal kula kamar abu darda shi baba abu abu darda ita matar ummu darda shi ne wani shi ma ya ware ya lissafi man kun man abin nan man kun ya tu kun ya tu to ne haka za ka ga wani sai ka karantar da mutum hadisi amma sai yanayi ya sa ka manta hadisi sai ka dawo wajen shi kuma ka koya kaga in ka zo koyarwa in ka zo ba da labari wata rana ka ce to haddasa ne fulan salim wa kana ana akbartu sai ka zo da abin tunani saboda har shi ma bai da abin rubutu a kai wala kana su ko kan littafi wane ba abin da suka rage yau nan mutanen ba abin da suka rage da ga ran da su ma mun bukhari su kai asahi ake wa kana na karatu wajen ma da shi ko ta abu dole rawiya sai malamin ke cewa ka da dai a cikin ku a samu wani ya tattara ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun daga ranar da wannan abin ya ɗarsa a zuciyata kuma ya yi yunkuri kuma ya yi ya dace imam bukhari ya yi yunkurin tattara ingantattun hadisai kuma ya dace al-imam muslim ya yi yunkurin tattara ingantattun hadisai kuma ya dace amma ban da su ba wani ma sun yi yunkurin haka ibnu kudaima ya yi yunkuri amma bai dace ba al-hakim ya yi yunkuri in karanta mai sadar sun shi a mukaddimar haka ya faɗa yake aikin da ya zo shi kenan amma ka sai ku duba aikin da malamai suke shi ma bai dace ba al-imam dara kusuri shi ma ya yi iya yunkurin haka amma bai dace ba wanda daga baya aka sake ta Buhari yayi da Muslim to kaga ilimin hadisi ya sha hijima kenan mu yanzu a mu je mu koya to shine raya wancan kuma hijimar to magana ce mai muhimmanci da shi Sufyan Sauri ya faɗa wa kana yace inna hadha al-ilma ilm shi wannan ilimin na hadisi buwaya ce man arada bihi dunya wa tada'a mai neman duniya zai same ta ko duniya kake nema je kai hadisi za ka samu wa man arada bihi akhirata wajadaha wanda ma yake son samun lahira da ilimin hadisi shi ma zai samu kuma da fana ko mutum ya nufaci lahirar da duniya ka nufaci lahirar duniya za ta biyo ka ka samu wani bangare ka samu wani kaso ka kware ka bi malamai ka koya wa kana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yake cewa adjibun adjibun nasa ka horar da ɗanka shi wani abu na ɗan umar kamar yadda ibn abdulbar ya kawo a cikin littafin jami'a bayani da ilmi wa fatihi a farko farko hatta a magana ta harshe da larabci Allah kan fara yana da don kace a yanki in dan shi yana magana yayin kuskure da larabci to zai kira shi ya gyara mishi in ya gyara mishi yake dauka da zai sake shi zai iya zana yaro da kai karamin yaro kai ma haka ake cewa ba me yasa saboda duk mutumin da ya kuskure a larabci saboda kirin da shirgawa na da hundo karya ku ka ku ba za ka yi ɗaba kuma a ce sakamakon aikin ba shi ne kuma ya zama ya ma'ana da hundo karya malamai na harshe suna cewa wata bi ne ka ta taɓa yi da a na sarrafa wata bi Allah yake cewa wallattu Isa ni ne na haifar da Isa a jikin Maryam kaga bai ce ni na haifi ta ba misali za ta yi cewa ni na ba shi ni na sa aka ba shi kaga magana ce daban-daban Allah na cewa ni na haifar da wannan tu'isa da nasara suka zo karantawa sai suka ce walad tu'isa ni na haifi isa san wallada nan walada ya aka cire shadda yanzu da shadda nasara za su zo ta abada kaga harshe ne harshe ne ke sa magabata za ka suna ba shi muhimmanci sibawai duk da jalalar da ya samu kuskure a magana aka yi bakan magana aka kore shi a makarantar da ya zuciya da ya koyi na abu ya zo yana koyon hadisi malamin ya jawo da rufu a ya sa jarra a ɗaya lokacin a nan makarantar ya ɗauke wannan hausa ta ji ka tafi sai dai duk yake wane ne gangaren a harshe aka ce khalil ibn ahmad al-barahi ya je tare a gida har ma da ya mutu ake in kana neman khalil da bai mutu ba ga iboyi ya zo ya zama wani gidanci al'amur ke tashi sai da ya girma da hurhurin shi ya fara koyon nahawu ya fara koyon darasi da ka'idojin shi na nahawu an ce shi ma shi Qur'ani ya kware ya kware a Qur'ani ya kware a qira'at ya kware a nan duk duniya an sallama amma a larabci ne da nasibi da yawa to sai ya gano wata majalisa da wasu masana larabci ke zuwa su zauna sai shi ma yana zuwa da rafi haka ya zauna yana ta sa musu baki dan in suka ji in yi magana ya ji sun yi shiru to zai iya fita waje alfahari ya ita a gaban suwa na faɗa haka suka kyale ni wata na yi tafiya daga nesan duniya ya tafi yana zuwa wajen sai yana cece ka sai ce oyitu wai na gaji Allah na gaji suka ce kai a nan majalisar za ka rasa mana maganar banza ta nuna sai ba kuskure na hau maganar banza na iya shaidan a nan da ya ce mene ne kuskure ya ce larar suka ce da yi ba bai zuciya ba sai ce mene ne daidai suka ce idan tana nufin ta gaji irin gajiya ta ciki to a aye ki za ta ci idan kuma kana nufin gazawa idan a ce misali wani ya mare ka ka gaza ramawa wani ya maka bakan magana ka gaza mayarwa wani ya kaya ka gaza ƙara kayawa to shi kuma za ka ce ne a yi tu yanzu ka zafi ta ce o yi tu la fi hada wa la hada da ka darasin da kai bai ba suka ce kar ka ƙara zama da mu anan ba a mana shirme anan shine da ya fito ya ce to yanzu a garin nan a larsin nan wane ne mayan larabci aka ce masa al-mu'az ibn al-harra ya je gida ya rijista ya kare a gida shekara taya da wani abu duk ilimin malamin ya farfi malamin ce to ka kure ne gaba kaga larabci muke da shi yasa ranar da ya rasu aka ce an rufe qur'ani qur'ani ya mutu an rufe da larabci mutum ɗaya ne in kana son ka ga qur'ani ya wuce ta nan in ka ga ke sai ta ke na ka ga qur'ani ya yi nan in kana so ka ga larabci na tafiya larabci na cin abinci ko yana kalla to ki tsari ne kaga da girman shi to ibn umar hatta larabci bai kyale yayin shi ba lakkar da su yake lakkar da su yake ke sa mai wake ke sa wallahi wani lokaci zan ga matashi ya yi ado ya taki in aka ce in zaɓi gwani na wallahi shi zan zaɓa amma da ya buɗe ba sai magana da larabci na ka ce in zaɓi wanda ya fi kowa lalacewa shi zan nuna in an ce man da in ba mu ci kyauta ba zan karɓa ba za kuma zan saye shi dinari ne saboda addu'a to kaga Allah kamar yace adib ibnaka ka rika ladabtar da ƴaƴanka fa innaka mas'ulun anhu wallahi sai an tambaye ka game da ɗanka sai sama da ce ta wanda zai iya zuwa lahira shi a tsakanin shi da Allah bai da matsala an yi kidarin yana da kidarin positively abin nan ita ba kuma ƴaƴan shi ba yasa za a laɗa farki ta yin wani asali wanda ba zai faɗi shi da ra'ayi ba sannan zai lafiyar Allah zai ɗaga kowa ya da mara duniya wannan shi ne wani tsammani wanda ya san yana da ta cewa ko yana da wani koke ko kara da Allah ya mutu wanda za su fara kafa layi har da matar mutum da ƴaƴan shi su ne yan gaba gaba ta in wannan fa in ba kirta ma dan bakin ba sauke wajibin dan ba ana tambayar da ba na da ya samu suna mai kyau ba bai kai ni makaranta na koya addini ba ya bar wa duniya ta shiryar da ni ko ba za ta iya shiryar da ni ba to kaga wannan koke-koke ne masu kyau amma an kai ya gudu an waye ya yi an waye uba ya yi iya abin da zai iya a hin duhu ma ya iya abin da zai iya kuma sa'awi da ya zama ni ya fi muni ne da ma haka kan ya faɗa to ya ce kana dabtar da ɗanka za a tambaye ka game da shi ma za a dabtar za a tambaye ka dare dare kana dabtar da ɗanka a kai kaga wannan bin lafi na zai ita ba ta mu shawuya ba na ce zo ‘ya'yanka nawa biyu yawwa na farko a dama da yake kada dantar da shi za ta mata bayanin cinta cinta yaya aka yi kusa to yana ɗan wata uku ne ne rijista a kemi school wata makaranta da wata basuriya mara ɗan fari take karantarwa da ya kai wata shekara biyu muka sa shi a primary a wata makaranta a babban layi a ingila daga nan ya zauna har shekara shida da ya gama firamare muka canza shi muka mai da shi manchester a jafa daga nan ya sakandare je ya tuwa su tiri sai muka zuba da kai ta america su ma ya ɗan islam su da zana haka za ka tama allah bayan islamiyya ba to islamiyya a kodiyar islamiyya da ake a bayan gida a wata sau biyu na dai maka rijistar da ke cika zuwa ba yanzu ko kai aka ba shi ba ka ce to yanzu da Allah maki nawa za a baka ka ce ta cikin dari a ban ko ko ba kun da duk ya ba cikin mu iyaye wannan tambayar illa billah bayan an gama da karatu a dawa a yi da bai bai da kiyar da shi halal ko haram tafaji da ne tarka mace tafaji halal ko haram idan yayi abu mara kyau wata hanya ta rika yi ta tsawatarwa haka manoban da yake wai ya yaro ɗan shekara uku wai kai har kake shi da ke mace sallah tun da kai bakon ba ai za ka duk wanda ke mashi ne har ya mutu dan ba komai birnin shi za ka kira sallah da ke mashi kai sai ka ce baban ka an kira sallah ka aiki dan jikan ka kenan ko ya ce ce baban an kira sallah su jikokin ku horar da su kaga akwai dan da zai yi zuwa kashe diban baba an kira sallah mu je masallaci sai yayi ba dan sallah ba to dai na cikin sallah da irin ta kai kaka in ta gane wannan sallah to rukkin din shi daban ne ku shaku zai da kashe diban baban ku kashe shi an kira sallah me ma zai ci a sallah shi gobe shi kwallon kawai sai ga ya ci tun ɗauke wuta ya ce ba wa ɗauke wuta ce ba sallah ba wallahi ya tambayoyin su ne wata gohun innahum masuluna a nan biki lafi a nan shi yasa lafi ranar da yau masulu lassara ir kuma wannan tambayar ba wai a don guda ba bi guda ne ga da ga duniya ne take ga ɗan jarida na national to dan jaridan ba yana ta kai ya za ta biye da me da me ya yada sannan ma ba za a lamta mu ne ka koyar da shi da ne da ne ka karantar da ɗanka me ka sa karanta shi sannan wa huwa mas'ulun an dirrika shi ma kan za a tambaye shi game da biyayyar da yayi maka duk yaya sai an turke biya wata irin biyayya muka yi wa iyayen mu mun ci ne ba mu kyautata musu ba mu kula da rayuwarsu ba ba mu tausaya musu ba waqfid janahaka min min waqfid waqfid janahaka min rahmatik فقد ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وانا تقول أن كل في مجيئين بإذن يا أن إذن كتوت من جنا يا أنا كتير إن سمح لك وكتوت kada ka koshi sai ka tabbatar sun koshi wani zai ce ga su manya ne sun tsufa ai sun fi san abinci mai daɗi kai yanzu ko bai da daɗi sosai jikin ka zai iya tsurewa su kuma jikin su ba to ka kaddara ma kula da iyaye za ka dai ta bangaren hidima sai za ka wani ne tsada bane idan ka ce miki kaza yau ne kira ka yi ka tsara ciwo kazan nan yanzu ne za a rika ciwowa goro ta ga rage maka ma ta wani yawon mai kapan dia tu bergerak entah bukan dunia atau di alam ini biar biar apa ada kekuatan itu mengkopi itu ada tidak madara apa bahasa bangsa ini itu lah kesan ada kesiota anak bola jika internet apa atas di tidak di tempat kerja لا تتحكي بها ولن كتو رسالة تدلس لها na na ka da sati dai ki da zai na wata yi duk abin da yake so a yi kuma zama na aini mene yake nema me yake da bukata me kaza me kaza me kaza duka iyaye ai iya abin da za a iya ne to za a tambaye ka wace irin biyayya kai wa mahaifinka dole mu yi bayani to mun dai fifita ƴaƴan mu akan su mun fifita matan mu akan su mun fifita kaza akan su kaga wannan ai mun shiga uku kenan muka ba da irin wannan ramsar wa tawaiyatihi wa tawaiyatahu lak وهو مسؤول عن برك وتوائيته لك لكم إذن سنك ليه wannan asali a kare da a da imam al-bayhaqi da sunan da kuma shu'ab al-iman malamai da suka yi tahqiqin wannan da sai suka ce hadisi ne da ke da daraja kan da tantance wanda kare da yaqi min hadisi muslim ibn ibrahim hatta kana shaddad ibn sa'id an jariri an abi sa'id wa ibn abbas wa ibn abbas qala kada rasul ta sallallahu alaihi wasallam fa da lahu walad duk wanda aka haifa masa abin haihuwa kalmar walad tana nufin namiji ko mace yusikum Allahu fi auladikum ya'an da namiji da mace duk walad ne duk wanda aka haifa masa ta falyuhu sun ismuhu ya kyautata sunan da zai sa mai wa adabu ya kyautata ladabi gare shi mana ya ladabtar da shi ladabtarwa mai kyau sannan fa idza balaga fa yuzawwijuhu idan yaron ya balaga ya auren da shi kai ruwa kai tsaki wajen zaɓo mashi matar da zai aura kai ruwa kai tsaki da farko da ga yana ta jin haushin ka ko amma kuma daga baya za ka ga a bayan idan ka yana faɗi kafin gida biyu yana cewa kai ai na gode wa babana aka ce me ya faru yace wadda na so in aura har na ji haushin shi da ya hana da ita na aura da ba wannan karatun da ke ba wata wata wata halakakkiya halakakkiyar gida baban ya ce ba din a gidan shi ba ko ba da sa albarkar shi ba sai dai an fi karfin shi da kuma akwai lahira albarkacin islamiyya sai ga eh to gaskiya ba sai dai rushe zancen kawai daga baya zo ya aure wata wanda baban ya ce da sa albarka shi ne kin ga baba na ya taimake ni da tun za halaka to uba na da damar ya shigo ya ruwa ya tafi kada matasan sai ga baban su ba zai iya zaɓe ba baban su ba zai iya kaza ba bayan kuma kuskure ne wanda da za ta fi shawarar iyayen to su ne za su samu bakwai da za yi zaman lafiya akwai wata magana da Mahmud Abbas Abbas Mahmud Abbas ya faɗa shi al-Abbas din nan ba ya rufe na da shekara saba'in da takwas ya wurin fara ba ya ce mata malam ya gama karantawa al'amarin su to da ka sai ya aika can aje a bincika wancan zai aure ta sai ya kira wanda ya aika karfe mata magana ba ta wata ba na fata zan zan canza har ya kai shekara saba'in da takwas sai ban kwana da duniya ya ce kai al'amarin mata sai Allah safa kuma yana da wani wani theory akwai wani abu psychologically ya fitar da shi wanda malamai na ganin gaskiya ne yake ba da shawara ga matasa idan su aure ke ka samu juna ka aura mummuna ta fi biyayya ita kokari take ta rike ka dan karka gudu ita kuma kyakkyawa kokari take ta gudu dan tana da sauran faraki a kasuwa ita ma sai Allah ba ta sa'a ta samu wata mummuna duk inda kace a gida ta saboda ta san idan ka kunci za ka za ka dade a ƙasa za a yi ta gwada ba ba kafar da sai maka lamba sha uku ma ɗin tasiri ma lamba sha hudu a garin wadanni a kaga zai kwanci a sha kuma amma har wannan shi kuma sai a ce to me yasa ke auren mummunar ba ba haka ma yake ko to kuma gaskiya ne yana za ku magana cikin kyau ya kawo amma ga da wannan wa'azin ba ta kaba za su ba zai ce samina wa asaina mu farana ka rabba Allah ya kiyaye shi shi ya auna waye ya auna ya ga to kuma wani zai yarda ka kan haka ka je ka sami rigingimu na zamantakewa ka ga da kyawawa da gona na su aka fi rigima da su su aka fi rigima da su in ta auna ta danganta ba dama ta kan haske shi kenan sai ka fara jin cewa in zama in take ko da ba haka ba ne ko ƙarya ne ke ɗan zo ya rika tallata mata da jujuta mata abu ya ce wa man lam yuzawwiju duk wanda ya dan shi ya bana da yake aurar da shi ba asaba isma dan ya je ya aikata zunubi fa inna ma ismuhu ala abi duka zunubin da dan ya aikata yana kan kuma amma wannan hadisi da wuri wuri hadisi ne da yi ana da bani magana kan shi kullu silsilar hadithu sahiha da'ifa wa saruha sayyi ala al-umma mujalladi na biyu shafi na 163 bari ya tuna dabbar hadisin ba ma kana zuwa shafin za ka gan shi da dattaka za ka yi fita da sakamakon cewa malamai sun ce wannan hadisi ne da'ifi rijal din da dama mutanen kirki ne mutum ɗaya ne ya zama matsala kuma sunna ce ta malaman hadisi ba sa ta da kafa wannan hadisin al-Imam Bukhari ya tsirke cikin Abu Iman mala da bani kuma ya tattauna a kai tare da a farki a cikin silsilar da'iba wa qala sa'id ibn mansur sai dan mansur yake cewa haddathana hadda qala sa'id al-hasana naji al-hasan al-basri yana cewa wa sa'alahu Qusayr ibn Ziyad an qawlihi ta'ala an zo an tambaye shi al-hasan al-basri kenan game da fadan Allah mutukin sarki ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا الا انا لساتم سيفورن داين الله نغري sune wanda suke ta ablana ya ubangiji mu ka ba mu farin idaniya kwanciyar hankali da natsuwa daga matan mu da zuriyar har matar mutum ya yi fatar Allah ya ba shi da zaman lafiya sai za ta karanta mana istikhara in kuma aka yi auren shi ma a ci gaba da addu'a kaga wani ya auro mace kawai sai zama wani zaki zaki a gidan sai zama wani kwamanda kwamanda a bari har inda ba a ji daidai ba magana mai daɗi ba kyautatawa ba waye ba ko ba haka ake da mantakewa ba abin da ka rago ta ga gidanku kuma in ta so ta cuce ka kafin ta cuce ka ɗaya ta cuce ka ashirin na gaba da rike rana hamsin ta ban kabari a magabarta yanzu nan da yana hannun mutu a cikin gida ya tashi da magagin bacci ya ci maganin gera in ka ga dama haka za ta ruwaye na ce miki kar a sa maganin geran nan a bari ce da safi yake a sa da daddare sun fi fitowa to dama ya yi bacci bai ci abinci ba ya tashi yi ban maji ba sai dai kawai daga ana buge-buge na zo na ga ɗan kifin da muka sa wa daga gaudan da muka ɗan sa maganin gera iya sun ce ya ci haka za ta ruwaye a gaban intanet duniya to ta sai dai kana kai kuma ka san da ni to yace ka ba ka ba mu farin ciki idan farin idaniya da kwanciyar hankali daga matanmu da zuriyar mutanen kirki kullum suna wannan addu'a sun bai cewa a ai mu manya ne fa kana ya aba sai sai yace miki ya aba sai ma hadi qurratul a'yun wani ne wannan farin ciki da kwanciyar hankali a zuriya da mata a cikin duniya an fi da akhirah a duniya ne ko kuwa a lahira kala bal wallahi fi duniya yace wallahi tana nan duniya sai ana maganar ma a nan duniya ne za a samu natsuwa za a samu kwanciyar hankali za a yi zamantakewa ta alamai ne ta mana kowa na jin daɗin zamantakewa ita ba ta da kamar mijin shi ma yana gabbaya shi da kamar ta wannan kuma bai hana ba nan da can a samu sabani ba mutum ya karanta akwai littafi da wannan ya wallafa ibn abin duniya malamai suka ce a iya wani malami ya ga da ne da yake yi da ta zai cewa a iya binciken shi bai ga wani malami da ya ware matsalar iyali da rubutu ba sai da ibn abin duniya ya sa ma littafin suna hadiya kawai suna littafin ke iyali shi wancan malami da ya ta hakike in ka haɗa da komai da komai na tahqiqin ne tafi wajen ɗari tara zalla kawai yana magana ne akan iyali bangaren natsuwa da jin daɗi bangaren rigingimu da warware matsala haƙoƙi nata na ƴaƴan nasa a kansu na yin waye dukkanin ya tattauna mana tattauna mai kyau in ka shiga gogun za ka same shi za ka samu tahqiqin shi wannan malami za ka samu kuma mara tahqiqi ibn abi duniya kuma da ba ba baya ba wanda yake da irin waɗannan rubuce rubuce kana yake wa mahiya to sai yake ce mashi to wai menene kwanciyar hankali da farin idaniya a nan duniya da kullum mutanen kirki ke roƙon Allah sai yake mashi wallahi da ajuriya Allahu da abda min zawjati Allah ya nuna ma bawa jama'a daga matar shi min akhihi daga dan uwan shi min halimihi daga masoyin shi sa'atan bai sa'a ga Allah to Allah ya zaka da mutum ya taɓa ni wanda ya mutum ya ɗibo rigingimu za ta taimake shi na ji na zama kusa mutum ne kullum yana ba labarin mutum a cikin gari mijin ta bai da sana'a kullum ta bai da gado ba ba ba ta kana ce mai gida wai ba za ka je harami kai na gina ka yi tsawafi ka roƙi Allah bi shi Allah ban kalli harami shi abin da ka roƙa zai baka ke kuma wani da'a da haka ka bari su ya je harami ya yi addu'a ya yi tsawafi ya yi nafila ya gama duk zikirorin da zai ya kama hanya zai fito ya zo zai fito sai ga wata jaka da kuɗi sai ya ɗauka kawai yana ɗauka bai waiwaya ya jikiya ba sai gida tun daga daure tun gida tun ga ba abin da kika faɗa ya aka yi sai wanda a kofar harami na tsinta ita ai kai ba a tsinta a kofar harami in muka ci wannan wuta zamu kisa yanzu ya za a yi ai yanzu kan koma ai bai ma kamata ka dauka ba bai ma kamata ka ba ka yi ka bashi kama tunda ka dauko yanzu ka koma ka bai wa ma'aikatan harami ko kai kibiya shi kenan yana zuwa harami a bakin kofa sai ga wani mutum ya tara mutane ta ya jama'a na yadda wata jaka ne kama kaza dan Allah wanda ya gani ya ba abba yana zuwa sai ya wuce yake ke ce gata yake na kirga yake na bude na kirga na wasan gani dinari yake to shi kenan ku je ka gani wani mutum ne ya fitar da gudun hawa da yake so ya bayar sai fito da sabon method sai ke in zo harami idan na yar wani ya tsinta ya dawo da ita ya nuna mutumin da Allah ne a babban za ka tun da katin ta ka dawo da ita ka je an ban maka yanzu ba da tsarin mu na bana dinari dubu shi ne miliyan ɗari da hudu sai koma sai mata ta gaji daga ta mai gida ta na ce ne ka ci kudin nan sai ce a labari ya canza da wani sai karanta wasu to ka gani ka ga sun zama a nan ka ga zuwa harabi yan da makaranta da wani kuma yanzu ya je juma'a ke je yanzu zuwa a kada zai iya baka ta wani wurin zai iya baka ta wani wurin to Allah ya baka fashe kawai ka ga kana rike addini wallahi wannan da karamin abun farin ciki bane ko ƴaƴanka Allah ya tarbiyyantar maka da su ya shiryar maka da su kai iyayenka kuma Allah ya shige maka gaba ko kuma cikin masoyanka ko ƴan uwanka la wallahi ma shay'un ahabba ila al-mar'i al-muslim yace na rantse da Allah babu wani abu da mutum musulmi ya fi so min ayyara walada irin ya ga ɗan shi aw walida ko ya ga mahaifi aw halima ko ya ga matoyinki aw aka ko ya ga ɗan uwanki mu'i allillahi ta azza wa jalla yana Allah da ba abin da yake wannan farin ciki a sai misali ɗanka ya zama wani babban masuniya a ka ga ɗanka na bin Allah kawai yanzu kana zaune sai ka hango ɗanka duk da matasa tsere-tseren su ko sun dawo ne ga da jerin wandunan su ko sun yi haski shi ko gida ba manya wasu na kusa kayan shaye-shaye amma shi kuma ga sha kurani ya rike kurani yana a masallaci ya rike kurani yana karantawa an kira sallah ya rike ya kira sallah kamar ladanin maka ko madina ya san ba da ya kama tani lafiya an gama ya yi nafila da daddare ya tashi ya yi nafila ya yi tsuntuwa ya mayar an tambaye shaida ya faɗa gaskiya ne ce wannan daɗi a lokacin za ka iya jin ko yanzu ka mutu bayan ka kana da baya ko ma baka mutu ba yake ba a jinta ya kai wannan farin ciki mutum ya ga ƴaƴanki ko matanki ko ƴan uwanki ko ƴan aminai suna bin Allah wannan magana ce da Sheikh Mansur ya faɗe ta za ka same ta cikin fatahul bari da kuma taganikul ta'ali shi ma fil bukhari min at-ta'ali shi ma littafi ne na ibn hajar ne mujallade kaman guda biyar yace wa kadara wal bukhari fi sahihi al-imam bukhari ya tsara shi ne cikin littafin min hadith nafi an ibn umar daga hadithin nafi maula ibn umar kenan daga Allah dan umar kada kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man dan akata da Allah tabbata a gare shi yace kullukum ra'in dukkaninku makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kuma dukkaninku ababen tambaya ne game da abin da aka ba ku kiwo kowane mutum za a tambaye shi game da kiwon da aka bari san amiru ra'i shugaba abin tambaya ne alal nani ne kiya shugaba ne kiwo ne ga mutane fa huwa ra'in alayhi shine mai kula da su wa huwa mas'ulun an ra'iyyati kuma za a tambaye shi game da kiwon da aka bari yasa ya rabi ban kai hikima wajen talaka ba ka zauna kai duk kunduma masu mulki lai ruwanka gidajen nan mutum ne kai da aka dora maka annabi ya tara mutanen Madina ya ce ya mutanen Madina za ku ga zalunci a wata gwamnati da za a yi nan gaba hakkinku ne har ga Allah naku ne shi ma shugaban ya san naku ne amma dai wanda ya ba shi wani to da bayar sunna ne nake ba mu shawara mu ɗibo makamun nake a in ya yi maku haka duk abin da ya ce ku yi ku maki da hakkin ku da ya ana ku gidajen duniya sai lahira amma ta kai wata horewa ka kukkun da wani shugaba da ya tsaga ki an ce wanda wanda ke da magana game da wannan mutumin ya mato ka zo ka fiya tafi kudin ka an dan ɗibo haƙƙi an baka shikenan sai ma tsaga kuma ya shigo na Allah ne ya kukkun da man zai ya daga cikin man nasiha ba na fito gidan bidiyo na ce ko tek ga lambar waya ta 070 ko tek a yi ba bai taɓa yi ba za ka iya faɗa wa kansulan garin ku ya faɗa wa ciyaman ciyaman ya faɗa wa kwamishina a faɗa ne ba wani shawara a faɗa wa cikin staff kai kuma a faɗa wa gwamna sai ba ka yi ba za ka iya bugawa a jarida ofin da ya akwai na kyauta ya zai san kake ba a buga ba ne amma za ka ci ke to kai kayi haka da ke a kai ne ka kada ke da zaƙin suka teburin mai shayi. Kasan ko abin nan Abdullahi ibn Mubarak yake cewa wallahi shi wanda wanda kowa a tsara a Najeriya shi ne za ta yi ban na tarci a ba mutumin da bai so ake ka gama kunja ma mashi zaki a nan sallar da kake kuma a ɗiba a bani Allah ta mubarak yake wannan wulakanci na komai wulakanci zafi a Najeriya shi yasa Allah ta mubarak yake ta in har zan yi zalunci ko zan yi gulmar wani to mama na da baba na zan mawa in hakan ci mutuncin wani iyaye na zan ci mutuncin aka ce dan me kuke to ina ci mutuncin wani na da na za ɗiba a bani na zazzage ni na ce takarar banza kuma in yi sallah ɗiba ba takarar banza waye takara yace amma ka san iyaye na ne sai a dumbuno sallah ta ta ce mama ga shi wannan sakamakon cin mutuncin ke da ɗan ke mai yake wallahi ko na tafi wuta da dama dama sallah ta ban yi asara ba mama ta amfana kaga wani karatun ba sai an ji ne za a gani yanzu wani zai ce ni ma kila na ci ne ko wani sai an kira shi to wanda ya kira ma wasu san da ba amma ba da zafi ba ba ana goyon bayan azalin to ne bane amma kai haza da ke kai hakurin gidajen biyu ne na an sun ka san kace ba su kyautawa za su gyara sai ka faɗa amma ka ce ba ka kyauta ba ka a wurin zaki ne wannan din ba ka a wurin amma in suna wurin yanzu yanzu na tabbatar da a ce kawai muna cikin karatun nan sai ka ce ga gwamnati ya shigo zai sakar idana aka gama ake kula da inda masu shawarwari ta baya in ba a yi sa wani wanda ya daga hannu da ce wannan gwamnati mu kama a ba su Allah rumuna ko kada rumuna da suka yi yau abin da za ka hake sai ya ce ga a rika ta kasu ku a kuma sai an ji faɗin matsalolin don dai ba za ka iya faɗi a kafin shi ba ka bashi gulmaci haka da wani shafi'i amma a gaban shi za ka iya faɗi ko ka faɗa ma wanda zai faɗa shi kenan ko idan mu yi kokari mu kiyaye mulki ne kuma annabi ya faɗa dama irin shi za a yi amma tun da gidajen guda biyu ne kaga da sauki to annabi ya ce duk wani mai mulki wannan mai mulki ba tun daga mai gida abin mai kiwo ne an ba shi kiwon al'ummar kuma sai an tambaye shi game da yadda ya jagorance su sai sai sai sai warrajul ra'in mai gida makiyayi ne ala a hadabai ga iyalan gidan shi wa huwa mas'ulun anhu kuma san tambaye shi game da iyalan gidan nan shi matarka ƴaƴanka zuwa ne duk yan tambaye ka wa mar'atul rabbi da ra'iyatu matar mutum makiyayiya ce ala a ala baiti ba'da a gidan mijinta wa waladihi da ƴaƴan shi wal mar'atu ra'iyatu ala baiti ba'da wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu yan tambaye ta game da su ya kika rike mai gida ya kika rike ƴaƴan mai gida kaga wata masallaci ta yi ba ƴaƴan ta bane ku ai mace ta auri miki ne ƴaƴa talatin dole sai masa abinci kuma ta kula da su in ta ki kula da su ranar lahira ba za ta ci wannan auren ba kai a ce to shi dai mai gida an kula da shi to ƴaƴan shi guda talatin ba bai da kuɗin ɗaukar mai masa abinci kin yi sai ba ta yi ba ƴaƴan kishiya bai taɓa ruwanta to ka wannan magana ko anan duniya ai ba a faɗe ta ba kana kana ga Allah wa hiya mas'ulatun an wa abdur rajul ra'i bawan mutum makiyayi ne alama da sayyidihi a dukiyar mai gidan wa huwa mas'ulun an shi abin tambaya ne wa huwa mas'ulun an shi abin tambaya ne game da wannan dukiya ko game da mai gidan ana ne ce ku saurara kullukum fa kullukum ra'in dukkaninku makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kuma kowane ku ya tambaye shi game da ciwon da yake wannan hadisi da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi Imam Bukhari ya fitar da shi a wurare da dama daga ciki akwai babu ibnu aji fil qura wal mudin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ba kitabul imara babu fadilatul imam al adil falalar shugaba mai adalci falalar shugaba mai kamantawa idan mutum ya cika zargin masu mulki raka ɗaya jaraba shi ba zai iya ba ya ga abin da ke faruwa ke ko gwamnatocin da makaranti a kan naka gani zai zai ce ai ana cutar ku in muka hau shugaba za ta dawo kaza kamar yana cewa in hau za ta nasta Allah ne zai jaraba shi mauka in za ka iya in ka kan da za ka je ka yi yan tajiyu da su ka kai kan kai da lokacin ka ka tafi da abin da ka ce wallahi ma da yan mutum na wata bai ganin abu sai da na shigo na fahimci kaza kaza kaza kaza yanzu ba ana ta kokari ake jonathan ya dawo ba zai iya ci ba yanzu wani zai kwanta da ya ce buhun shinkafa lokacin shi da buhun shinkafa yanzu ka ana ke kara sai ya koma ba dai rika yi tsakara ne kawai abu ne ana gobe da ana sauran kashi ɗaya ba ne ke ke yi tsakara kullum ma su yi ya Allah wanda ya yi kaza kafar da shi wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza in duk ba ba kace na san da ka maka wani uzuri eh ya ba ta ka maka wani uzuri ko kamar ta fara da ka dan fito a baka da eh ba ke da ko bari mu koma gidan ki sai ka sarka san ta ni ke in kuma da wanda ya fi ya kira kan da kake da amari a ƙarƙashin wannan baji ma da yake ta faslun wa min huquqil awladi yana da haƙƙoƙin ƴaƴa al'adulu bainahum fil afadi wal mali yin adalci a tsakanin yaya wajen ba su kyauta da wajen hana su kyauta idan ka hana wannan ka hana wannan in ka ba wannan ka ba wannan ba mu sauki tsakanin namiji da mace sai dai kawai abin da ya zama aljibitiya akwai abin da dan ka bibita wani akan wani ba zai zama da laifi ba kana da yaya wani na primary wani na jami'a sun za su musu da bambanci ko kuma kana da yaya wannan yana da laulayi haka akwai matan da suka rena wa miki wayo suka rena miki karatu har wannan sai su kawo ka'ida wata mata da yanzu su suke da sai su shikenan shi yadda ba ta lafiya a a a a an kai ta asibiti shi kan kashe dubu ashirin ita kuma ba ta ciwo ba za ka ba ta ashirin da ya kuma alfahari ne to shi dingire ki ne za ka fiye da haka kuna ga irin wannan ba a bayarwa ko kuma a cikin tana da mugunci iya shinkafa take ci gaba daya ita kuma bango daya to take to shi kenan ciya na bango goma sha shida in dafa bango daya a barci a bango sha biyar a ga ta nan ki ci iya cin ita ma ta ci iya cin ta da irin wani na ba ta wani an fifita wani akan wani wani ya samu mai daure yi da ka zai ta kashe mashi kuɗi na neman lafiyar shi ba ku kasa ce shi amma wannan kada amma abin da ya shafi kyauta ta gyanin dama ba cin daruriyar ko hasiyar ba haka wannan haramun ne ko ba ya fifita wani akan wani kafin sunan ya zarfi sunan wa musnad ahmad wa sayyid ibn hibban min hadith ibn umar ibn bashir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gari ka ce yaje duba ina wala abanatikum bi adalci a tsakanin yayan yaje duba ina abanatikum bi adalci a tsakanin yayan ku yaje duba ina abanatikum bi adalci a tsakanin yayan Allah Abu Dawud ya ce wannan hadisi a cikin kitabul idara sabbi يفضل بعض ولده ابنه اليوم النسائي يذكر الاجتماع في باب الكوكاء باب اختلاف الفاظ الناقلين لخبر النعمان يا ذكر شيء كما كان السنن الكبرى تقريبا اكثر يا ذكر شيء تقريبا كبار يا ذكر شيء da sauran malamai sun fitar da wannan hadisi yana da kemu da ta nan to dai ne lokaci da na kafa mu alhamdulillah أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم